السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قوم يولا ربا ترى قوة الربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دري حدود أربعين دبيو وما أشرين دبيار sha ɗaya miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha hudu na na asma'u bintu abi bakrin siddiqi radiyallahu ta'ala anhuma muna cikin taken da mala ya rubuta cewa azaimu latale wato niyya mai ƙarfi da na na asma'u radiyallahu anha ta kasance tana da ita kuma wannan niyyar ta ba ta rauni ba ba ta taushi ba ba ta laushi ba duk da tsufanta da kasancewarta ta kai wani mataki na rayuwa mai tsawo an faɗa mana lokacin da abubuwa suka zama ba su yi daɗi ba tsakanin ɗanta sagiduna abdullahi ibn zubairi radiyallahu anhuma da kuma abdulmalik ibn marwan wanda ya wakilta alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi domin ya yaƙi sagiduna abdullahi ibn zubair wanda har ya kai ga kashe shi alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi ya zo da gawarsa ya kawo mata mun ji abin da ya gudana a tsakanin su Allah shi kyauta to shine sai mala ya ci gaba da cewa wa an mansur ibn safiyya daga mansur dan safiya ana danganta shi zuwa ga mamarsa babansa shine abdurrahman ibn talha ibn al-harith ana ce masa ibn safiya amma babansa shine shine abdurrahman ibn talha ibn al-harith al-qurashi al-abdari al-hajari sunansa kenan da alkunyarsa al'imam ibn sa'ad rahmatullahi alaihi ya ce kana siƙatan ƙalilan hadith shi ibn safiya malami ne siƙa amma ba da riwaya da yawa yana ɗaya daga cin waɗanda ba su da riwayan hadisai da yawa shi ibn safiya ya rasu shekara ta ɗari da talatin da takwas bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda haka tabi'i ne shi tabi'i ne قالت تشي عن عمه دغ مامتسا مامتسا تشي صفية دم تكي تشيوا قيل لابن عمر عن شي مسجدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إن أسماء في ناحية المسجد aka ce gana na asma'u ce radiyallahu anha tana wani waje a bangaren masallaci a makka wa zalika hina sulibab zubai a lokacin da aka gicciye ɗanta sayyiduna abdullahi ibn zubair bayan an kashe shi kuma aka gicciye shi famala ilaiha sai sayyiduna abdullahi ibn umar sai ya tafi wajenta ya karkata ya tafi wajenta faqala sai ya ce inna hadhihi aljusafa laysat bi shay shi waɗannan gawawakin da aka zubar ba komai bane innamal arwahu inda Allah rayukan suna wajen Allah fattaqillaha wasbir ki bi Allah ki ci gaba da tsara dokokinsa wasbiri kuma ki zama mai juriya wannan abin damuwa ɗanki da mabiyansa da wannan jarabawar ta faru a gare su ki jure ki mai da komai ba komai ba faƙala sai ta ce ma ya muna'uni ta ce to me zai hana ni in yi juriya وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا الحالي يحيى بن زكريا عليه السلام أن أن أن أن أن ينك كنسا an yanka shi an yi kyauta da kansa ga ga matar sarki sarkin zamaninsa sarkin zamaninsa yana da mata sarkin makiyin Allah ne kamar yadda malaman tarihi suke ambatawa to shine sai ranar da za a yanka Yahaya shine sai shi sarkin ya ce ya yi ma matarsa kyautar kanta kansa domin ya burge ta to tun da Yahaya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani wanda lam naj'al min qablu samiyya ba kafin sa babu wani wanda aka taba sama wannan sunan Allah ya siffanta shi da siffofi masu girma masu yawa aka yanka shi aka ce an yi kyauta da kansa to dan ɗana an masa haka na yi mamaki aka yi kyauta ila baghiyin min bagaya bani isra'il aka yi kyautar kansa zuwa ga karuwa daga cin karuwan bani isra'il to sai ni dan ɗana an masa haka ai ba gare ni farau ba in ban jure ba me zan yi iyaka kullum azzalumai su in sun yi sukan yi minna in sun yi zaluncin su amma ba sa gamawa lafiya Allah shi kyauta to kun ji wannan abu nata an kashe ɗanta kuma aka zo aka gicciye shi a jikin Ka'aba aka gicciye shi aka kyafe shi wa an ibn abi mulaika qala ibn abi mulaika shine abdullahi ibn ubaidillahi ana masa alkunya da abubakar attaimi dan kabila su sai na abubakar ne kuma wasu kuma suna ce masa abu muhammad ya rasu shekara ta 117 alƙalin sagidu na abdullahi bin zubair ne sai na abdullahi bin zubair ya taɓa bashi alƙalanci bayan ya bashi alƙalanci kuma shine ladaninsa so da kaga dan kusa da shi ne kenan ibnu أبي مليكة ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله التيمي قال يتي دخلت على أسماء بعد ما أصيب ابن الزبير شي ناشق وجن أسماء رضي الله تعالى عنها بعد ما أصيب ابن الزبير bayan abin da ya faru da ibn zubair radiyallahu ta'ala anhu ma ya faru da shi shi ibnu abi mulaika kaga yana da alaka da tunda alƙalin ɗanta ne alƙali kaga alƙali babban abu ne mai daraja a gari da idan aka ce daga shugaba sai wazirinsa sai alƙali me shine shine shine shine can mai hikima yake cewa idza jara al-amiru wa sahibahu ko وقاضي الأرض قاغني فرط في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إذا جار الأمير وصاحباه صاحباه حاجبه ووزيره idan shugaba ya zama azzalimi da shi da mutanensa guda biyu mutanensa guda biyu su ne wazirinsa mai bashi shawara da kuma mai tsaronsa babba wa qadil ardi sannan da alƙali alƙalin gari farrata fil qada'i ya saka ci game da hukuncinsa to fa wailun thumma wailun thumma wailun li qadi al-ard min qadi as-sama'i bana ta tabbata bana ta tabbata bana ta tabbata har sau uku li qadi al-ard da mai hukunci a ƙasa min ardi as-sama'i daga mai hukunci a sama Allah kenan to kagan an ce alƙali babban mutum ne to bayan an kashe sayyiduna abdullahi ibn zubair sai shi alƙalinsa ibn abi mulaika abdullahi ibn ubaidillah taimi sai ya shiga wajen mamarsa na asma'u radiyallahu anha fa qalat sai ta ce balagani anna hadha anna hadha salaba abdullah sai labari ya zo min cewa wannan mutumin ba za ma ta faɗi sunan shi ba wato alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi an ce ya gici abdullahi ko اللهم لا تبتني حتى أوتى به يا الله سبحانه وتعالى إنا روقنك kada ka karɓi raina illa hatta uta bihi har sai an zo min da shi na ga irin mutuwar da zai yi mummuna shi ba ko kuma hatta uta bihi har sai an kawo min shi abdullahi a kawo min abdullahi fa'uhannitahu wa ukaffinahu sai in sa masa turare da kaina kuma in zama ni zan masa likafani da kaina fa'uci yadda yi ba'adu sai Allah ya karɓi addu'arta aka kawo mata gawar ɗanta sagiduna Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma fa ja'alat tuhannituhu bi yadiha ita ta rika sa masa turare da hannunsa wa tukaffinuhu ita ta sa masa likafani ba'da ma zahaba basaruha a lokacin idanuwanta sun tafi ba ta gani an ce a lokacin shekarunta ɗari da ashirin da wani abu haƙoranta cikin abin da mun faɗa a baya al-imamu zahabi ya faɗi a cikin sayyid alamin nubala ce ma ta kafa laha sinnu haƙorinta ko ɗaya bai cire ba amma dai zahaba basaruha sau da tana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka rasa idansu a rayuwarsu wa min wajhin akhara ta wata fuskar daban an ruwaito an ibn abi mulaika daga shi dai abdullahi ibn ubaidillah taimi wato ibn abi mulaika وصلت عليه تفار مسا سلة وما أتت عليه جمعة إلا ماتت إتما ما ساتي ليبا سيغاش إتما تابيش ترس أنا أسماء رضي الله عنها فكان انت أنت عبد الله بانيسا قال ابن سعد الإمام محمد بن سعد الأخباري رحمة الله عليه يا فدي أتشن الطبقات سيكي شيوا ماتت بعد ابن هذه ليالي ta rasu bayan ɗanta da ‘yan kwanaki ne, darare tsiransu kaga an cewa ma a tattale haju ma'ato, kaga ‘yan kwanaki ne ba su kai sati ba. Wa kana qatluhu li saba'a asharata khalat min jumada al-ula sanata 73 an kashe Abdullahi ibn Zubair ne ranar 17 ga watan jumada al-ula shekara ta saba'in da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta saba'in da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama a watan jumadal ula ranar sha bakwai ga wata a ranar aka kashe abdullahi bin zubair radiyallahu anhu ita kuma ba a daɗe ba bata kai sati ba ta bi shi kaga Allah kalli ka ce kila ko ita ta rasu ranar ashirin ko ashirin da ɗaya ko kuma ɗan fiye da haka tunda bai kai sati ba قال الذهبي الإمام الذهبي رحمة الله عليه يتشي كانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات itace ta kasance cikamakin muhajirai maza da mata amma nan da yace khatima ba ana nufin ita bace karshe a satin da ya wuce an faɗa mana wane ne akhirus sahabati mautan shine Abu Tufail Amir ibn Wasilat al-Laythi wanda kauli rajihi ya rasu bayan manzo Allah su sama bayan hijiran manzo sama da shekara ta ɗari shekara ta ɗari da goma wasu sun ce ƙasa da haka ko mun ambata wasu suka ce shine akhiru sahabati mautan bi makka shine ƙarshen sahabi da ya rasu a makka ita kuma nana asma ita ma a makka ta rasu saboda kaga da yace khatima nan yana nufin a daraja kamar yadda kake ce ma kamar yadda malaman malikiya ne suke ce mas'ilul musayyib akhirul mutaqaddimin akhirul mutaqaddimin daga shi ba wani a'a da lafazin khatima ko khatama suna yan ana amfani da shi wani zubin a matsayin ado ado wato wanda ya zama dalili na adantuwar wasu ya ce mishi khatima ko ya ce mishi khatam mun gane so daga wannan ita ce sira ƙarshen sirar wannan sahabiya mai daraja na na asma'u radiyallahu anha jaruman mace tun kankantar rayuwarta wacce bata san wasa ba mace wadda ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da gaske kuma ta taimaki addininsa tun a farkon rayuwarta kuma har zuwa ƙarshen rayuwarta mace wacce idan kamar yadda ake cewa kamar maza to ta cancanta a ce mata haka kamar yadda ba hausa suke cewa kallabi tsakawar rawunna to in ya inganta a faɗi haka to ta cancanta na na asma'u a ce mata haka mace wadda ta kasance mai ilimi mace wacce ta kasance mai juriya mace wacce ta kasance mai kula da tarbiyyar ƴaƴanta alal aqalli ƴaƴa biyu da ta basu sun isa su zama shaida akan ita wace ce Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhu da kuma kaninsa Urwa waɗannan ƴaƴanta ne guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya musu albarka a ilimi Abdullahi ibn Zubair an san shi abin da ya shafi hadisan manzo Allah sama da kuma fiqhu sannan kuma sai ya shahara da shugabanci Allah ya jarabe shi da shugabanci kuma ta sanadiyar shugabanci ya rasa ransa sannan na biyu ɗanta Urwa wanda shi kuma ya shahara a zallar ilimi yana cin alfuqaha sab'a bil Madina waɗannan masu ba da fatawar duk ilimin mutanen Madina malamai suna cewa yana komawa zuwa gare su ne ƴaƴan sahabbai to Urwatu ibn Zubair yana cikin su in bai zama shine na ɗayan su ba a gaban sa dai akwai Sa'id ibn Musajjib rahmatullahi alai to to in bai zama na ɗaya ba zai zama na biyu Allah ya ƙara mata yadda Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ƙara mana son su sirar sahabiya ta gaba ita ce na na Aisha radiyallahu anha kanwata ummul mu'minina al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat na na Aisha radiyallahu anha malamai sun sun kula da al'amuranta sosai kusan a cikin mata ka samu waɗanda aka da wuya ka samu wata mace da aka yi rubuce-rubuce a kanta kamar ta ɗaya daga cikin malamai ibn bahij al-andalusi wanda ya rasu a karni na biyar ƙarshe-ƙarshen karni na biyar sai da ya ƙasida a kanta doguwa baitota guda hamsin da shida baitota hamsin da shida nuniya yana yabanta الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يا أم بتش قصيدة دكا تشل تافنسا تذكرة أولي البصائر بمعرفة الكبائر أقرشل تافنسا يقا دكا وأنم بيتو تاغو دا حمسن دشدا ينا يبنى نائش قمينا فإن فللو لنتا sannan bayansa al'imamu zarkashi badruddin ya rubuta littafinsa al'ijaba fi mastadar katu sha'a'ishatu ala sahaba a ciki babinsa na biyu ko babinsa na farko bayan mukaddima sai da ya ambaci falalolinta guda arba'in wadda babu wata mace da za ka samu tana da waɗannan falalolin guda arba'in kamata babu wata mace da ta yi tarayya da ita a cikin waɗannan falalolin guda arba'in na na'isha radiyallahu anha shi yasa shi ibnu bahij yake cewa a wannan nuniyar su tasi yake cewa ما شأن أم المؤمنين وشأني هدي المحب لها وخاب الشاني هو ضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني يتشق بدا بياني أكنت wanda yana da kyau mutane su karanta wannan kasida kuma su haddace ta akwai maganganu na hikima da kuma maganganu na gaskiya a game da nana Aisha radiyallahu anha in Allah kai mu sati mai zuwa insha Allah ita ce za ta zama sahabiyar da za mu tarihin ta kuma ita ce ta sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in